أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا ورسولنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa yau muna 24 ga watan ramadan hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da 15 ga watan hudu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta wato 2023 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul tauba a shafi na 198 a jiya mun tsaya wato daga aya ta 70 zuwa aya ta 71 a cikin suratul tauba a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya alaramma Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم نعم والمؤمنون والمؤمنات ابن عاشور يتي هذا تقابل wato taqabul ne fuskantar abubuwa guda biyu a sa abu biyu su fuskanci juna an gane ko daga nan an ka samu alqiblatu wato alqibla inda ake fuskanta to taqabala sun fuskanci juna an gane ko nan bayan Allah ya faɗi muminai ya faɗi munafikai sai kuma ya kawo sifofin muminai don a bambanta muminai da kafirai dan ya ce almunafiquna wal munafiqatu sai ce mi ba'dhum min ba'd su kuma walmu'minuna walmu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd su munafikai ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf su ko mu'minai ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar at-taqabul dan ka bambanta ina fata an fince ni kuma dan saboda dama an ce za a yafe ma waɗansu daga cikin mi waɗansu daga cikin munafikai in na afu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan ko in yu'fa an ta'ifatin an ta'ifatin minkum tu'adhab ta'ifa kira'o'i daban-daban bi annahum kanu mujrimin to kasu sa tsammanin su munafikan da anka ce za a yafe ma waɗansu daga cikin su su sa tsammani in sun tabbata akan munafinci a'a wato wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd duk wanda ba mumini ba munafiki ko ba dadewa wannan afuwa ta Allah ba zai same ta ba sai dai in ya mutu akan munafinci Allah ya bar shi anan duniya in ya ji lahira ya shiga cikin wutar jahannama dan kasu sa tsammanin Allah zai gafarta musu ko ba haka nan bane kuma kasu sa tsammanin munafici za a ci nasara a duniya domin dama ƙarya da farko da tsakiyar ta wani lokaci za a ji daɗi amma ƙarshe ne ba kyau zalunci farko da tsakiya za a ji daɗi ƙarshe ba kyau ko ba haka nan bane shi yasa yan 419 da mayaudara na duniya an gane ko da masu mulki ma waɗanda suke zalunci farkon rayuwar sai kaga abin yana burge ka amma ƙarshe fa abin baya kyau shi yasa duk wanda kaga yayi kyakkyawan karko to ba dole bane farkon shi da tsakiyar shi ban to ya ji daɗi ya ba haka ake nufi ba duk wanda kaga ya zan wani almajiri sai ka iske yayi karatu yana karamin almajiri ana karatu wasu an fara da bara an yi kaza an yi kaza gashi nan dai an sha wahala ƙarshe kuma sai ka iske an zan wani abu amma sai ka iske mutum ya tashi cikin wadata gidan wadata gidan mulki kaza kaza kaza karshe kuma sai ka iske za zan ba komi ba saboda ba dole bane in ka tashi gidan wadata sai ka zan mi sai ka zan mawadaci ba dole bane in ka tashi gidan karatu sai ka zama sai ka zama mai karatu ba dole bane in ka tashi gidan mulki sai ka zama sai ka zama mai mulki shi yasa mai mulki mai wayo da mai kuɗi mai wayo da wato malami babban malami mai wayo ma'ana wanda ya san abin da yake yi baya barin nashi kusa da shi domin kasancewa ka kusa da naka yana lalata ka ne an gane ko babban malami suka ga ya ɗauki ɗansa ya kai shi a wani yanki a can inda wani malami ya ce ya je karatu nan gidansu ne ana kewaye da shi dan malam ne ana masa komai ba zai karatu ba amma can shi almajiri ne kamar kowa sai ya tsaya karatu haka dan mai kuɗi idan yana cikin kamfanin babansa ko yana shagon babansa sai abin da ya ga dama amma da za a ɗauke shi a kai shi wani wuri ya ga yadda waɗansu suke wahala sai ya mutunta abin ba sani ko mun fahimta ba haka mai mulki idan ya ɗauko ɗansa kawai ya yi masa gata ya ajiye shi ya nuna mai yadda ake hutu ya halaka shi amma idan ya sashi cikin inda ake wahala a nemo dukiya yadda ake shiga a bashi karamin matsayi shi ma ya ɗauko mataki-mataki ya gane yadda ake sarrafa al'amura amma da an kai shi can sama to an haɗa shi ƙiyayya ne da mi da tsaran baban shi shi baban shi sai da ke taya da waɗancan gogayen to amma yanzu yaron an ɗauko shi an kawo bai san kuma yadda mataki na ƙasa yake ba bai rika wannan wannan wannan yake wannan matsayi ba sai a samu matsala ina fata an fahimce ni to dan haka yana da kyau wato a fahimci irin waɗannan abubuwa su mu'minai ba'dhum awliya'u ba'd yasa Allah kawo wannan bayan ya faɗa mu munafiqai alam ya'tihim naba'ul ladina min qablihim labarin waɗanda suka gabace su bai zo musu ba dan kasu sa tsammanin sun tsira an gane ko mai har da alqur'ani yayi hattara akwai a cikin suratu ibrahim wajen kissa annabi musa alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum to can alam ya'tikum ne saboda can annabi Musa ne yake magana da mutanensa wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allah la ghaniyyun hamid alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum ina fata an fahimta annabi Musa ne yake magana alam ya'tikum kaga sai magana a ce labarin suwa ne bai zo muku ba ko kuma a dauki a'a Allah ne ya faɗa ya ce ma manzon sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ga ya ma mutanen Makka ina fata an fahimci ni an gane ko to nan kuma alam ya atihim ne domiri ne na gaiba kamar Allah yana bada labari su munafikai ashe labari bai zo musu ba ina fata an fahimci sai an ka faɗi waɗancan annaba alladina min qablihim qaumi nuhin wa adin wa samuda wa qaumi ibrahim kalima ta samud cikin qur'ani wani lokaci sai ta zo da tanwini ala inna samudan kafaru rabbahum ko kuma ala inna samuda kafaru rabbahum hafs da hamza da yaqub sun karanta shi babu tanwini wasu kuma sun karanta ala inna samudan kafaru rabbahum a cikin suratu hud to ya zamu da ita nan tanwini wagga qira'a can kuma babu tanwini ala bu'dan li samud dukkan qur'a sun karanta li samud an gane ko li samud kenan amma ki sa iya karanta li samudin in za a wuce sai a ji tanwini to me yasa wuri tana da tanwini wata qira'a ba ta da tanwini malamai suka ce in ka ji an ce samuda ma'ana ba ta da tanwini ko ba karan bane to nan ta zamanto suna ne na wato kabila sunan kabila suni kabila ta samudawa sai zamanto an hana shi sarfu lil illataini al alamiyatu wat ta'nif amma ila inda aka ce ala inna samudan kafaru rabbahum sai sun ce nan suna ne na unguwa kinan in sunan unguwa ne ko yankin su sai zamanto ghaira mamnu'un min as-sarf to kaga wanda bai san irin wannan ba mamnu'un min as-sarf dalibin ilmi in bai san shi ba sai ya kuskurantar da masana da malamai sannan a dawo a iske banna ce yake aikatawa babu lokacin da za mu kawo bayani kan shi sai wata rana in Allah ya bamu iko amma za ka gan shi cikin alkur'ani wurare daban-daban Allah ce laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira mai koyon na hausa a ce mai fi harful jarri ko ba karan bane fil baiti fi harful jarri al bait ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al kasra ala akhirih sai ai gaba haka ne kuma haka ba fil kitabi ko ba karan bane jaru wal majrur ko ba karan bane fil qurrasati fil haqibati to na Allah ce laqad nasarakumullahu fi mawatina bai ce fi mawatini ba eh kuma kana ko kace to yanzu an kai hakan ga ah mallan fi mawat fi mawatini na wacce maka fi mawatini ne ka baka san mamnu ummin sarfi ba sai ka karanta su illoli ne guda tara wata rana in Allah ya ba mu iko za mu zo mu bayani kansu an yi baiti akan su sannan kuma akwai illa guda biyu waɗanda suke hana wato illoli ne cikin tara biyu suna matsayin illa biyu biyu sauran kuma dole sai sun haɗu biyu biyu ma'ana akwai illa wadda guda in ta zo tana sa suna ya zama to mamnu min sarf guda biyu ne wanda kuma malamai sun yi bayanin su sannan akwai ilal na lafazi ta fuskar lafazi na an ka ciro su akwai waɗanda ta fuskar ma'ana ne aka ciro su sannan kuma akwai waɗanda a kowane hali suna zamantowa mamnu min sarf akwai waɗanda cikin hali ne wato abin nan cikin hali biyu ko ma'arifa ne ko na kira su zama to mamnu'un min sarf duk malamai sun yi bayanin su to in baka san wannan ba kakka ji wani wuri ba a ce fi mawatini ba an ce fi mawatini kace akwai kuskure don kai baka san mamnu'un min sarf ba mun ji wannan ko na dan kawo shi ne saboda ishara to almuhimmu sai Allah ce to wal mu'minuna wal mu'minat su mu'minnai maza da mu'minnai mata ba'dhum awliya'u ba'd sashen su majibinta lamarin sashe ne mu komo cikin jalalin shi ne yake fassara daidaikun kalmomi an gane ko ya ce to walmu'minuna walmu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd kenan sashen su majibin talamarin sashi ne awliya'u jam'i ne na alwaliyu duk sunan da yake fa'ilun ne ya kare da ya'un mai shadda ya'un mai shadda to jam'in shi sai shi koma af'ila'u kaga waliyun sai a ce mi awliya'u sakhiyun sai a ce askhiya'u mai yawan kyauta taqiyun sai a ce atqiya'u to awliya'u ba'dhum wato mu'minnai maza da mu'minnai mata majibin talamarin sashe ne ma'ana da mu'mini da mu'mini akwai mi akwai soyayya tsakanin su don Allah akwai jibin tallamari su taimaki juna cikin abin da yake addini yayi umarni da shi ko ba haka nan bane su ma muminnai mata haka sannan kuma muminnai maza da muminnai mata suna taimakon juna amma bisa ga ka'idodin shari'a nan da wannan aya waɗansu an kauni mallami da kusa akwai malaman da sun iya tawili an kace shin ya halatta malam mutum ya ba mace hannu ya ce kwarai ku baligi namiji baligi musulmi ko haka ba ya ba mace hannu ya ce kwarai ku an kace to ina dalili ya ce ga aya nan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba Allah ce ai majibin talama da zuwa ne kina ya ba ta hannu ya halatta to kun ga irin waɗannan abubuwa dole sai an yi hattara a'a namiji da namiji akwai yadda shari'a ta shimfiɗa mumini da mumini su yi mu'amala ko ba haka nan bane mace da mace akwai yadda shari'a ta shimfiɗa su yi mu'amala kuma maza da mata muminne suna aiki na taimakon juna akwai abinda wato shi al-huququl mushtaraka ko at-takaliful mushtaraka amma akwai quyud bai yiwa a ce dan an ce yanzu maza da mata suna jibin tallabarin juna a ce a to ai shikenan ya halatta su ba juna hannu na fata an fahimce ni matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ummul mu'minin Aisha take cewa cikin mu baya amma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai ba mace hannu ba kuma ce inni la usafihun nisa ni ba na ba mata hannu to shikenan kawai kai sai ka zo ka ce halatta ba mata hannu da wani dalili kai ma ka hai annabi sallallahu alaihi wasallam sanin addini ko ko kaga an kai tare da cewa shi ba asumi ne ba sani ko mun fahimta ba to amma saboda a gyara ma turawa da rai a gyara ma kungiyoyin turawa da rai a gyara in mutum yayi haram haram yayi kakkaci addini ya darshi an gane ko amma kai ba ka iya hana shi aikata abin da yake so ina fata an fahimce ni to saboda waɗansu suna da matsayi in sun ka aikata wani abu sai a ce a abin na ai cikin addini wasu malamai sun ce maka ruhi na kai bar shi haramun din shi matsayin ka shuruɗe ka don ba shi ba kai ne matsayin ba in kuɗi ne in mulki ne in ma kere-kere ne da turawa suke da shi duka Allah ne ya ga dama ya basu wata rana abin zai gushe sai a dawo maka da wannan magana sai ka ce kaka ku ba na fata amince ni shi yasa malamin da yake kallon wato bai kallon nasu yake kallon wani abu ba zai taɓa faɗar gaskiya ba don Allah in wani wanda yake so ne sai ya ce abin nan halatta ne in wanda baya so ne sai ya ce haram ne ana nan sai a rasa alƙiblar shi har a gane cewa a'a shi halaccin shi da haramcin shi ba yana da alaka ne da nasi ba yana da alaka ne da zatin mutane yana da alaka ne da kuɗin mutane yana da alaka ne da matsayin mutane yana da alaka ne da jihar mutane yana da alaka ne da halin da ya shiga ciki shi na da kuɗi a hannun shi ko bai da ba haka nan da ake yi ba in kace abu kaza haram ne Allah ya ce magana ta kare ko kana cikin halin tsanani ko kana cikin halin sauki in talaka ya aikata haram haram ko ba haka nan bane in mai kuɗi ya aikata haram haram in mai mulki ya aikata haram haram in mallami ya aikata haram haram in su kake kallo to wanda ya ba su ya halicce su ya ba su wannan abin shine ubangijin su yace abin nan ba haka nan bane ni kake bukata ko ko shi Allah zai bin mai kuɗi ko mai mulki ko wani mallami shi halatta mai abin da ya haramta mai duk ba bai Allah suke ba don haka wa'adi babu munafinci cikin shi in an ce Allah ya ce abu kaza halatta ne halatta ne magana ta daga ta kare in Allah ya ce kaza haram ne haram ne amma kai baka iya shirin da kowa don kai kanka baka iya shirin da kanka ba sani ko mun fahimta ba sai dai kai fatan Allah ya ƙara tabbatar da kai akan shari'a amma fatawa ta koma kaza ayi kwana ayi ru ayi ru ayi ru ba a gama lahiya ina fata an fahimci a tsaya ba gaskiya to don haka dai wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd an gane ko to kafirai su kuma haka suke su ma Allah ya ce wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd ko ba haka nan bane to kuma munafikai su ma almunafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd na fata an fahimce ni to ya za mu yi da wannan su munafikai an faɗi haka to da munafikai da kafirai duk tafiya guda ce sai dai su kafirai wato sun fito karara sun bayyana kafircin su ko su ma munafikai sun fito karara sun bayyana kafircin su sun koye kafircin su sun bayyana musulunci duk dai kafirai ne an gane ko amma da can boye suna da connection su ma kafirai suna da alaka da munafikai a lokacin da suke da wata maslaha shi yasa Allah ya ce alladhina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirin nasibun qalu alam nastahwidh alaykum wa namna'kum min almu'minin kaji ashe akwai connection tsakankanin su su munafikai suna taimaka musu su ba su information su ba su labarai an gane ko su taimaka musu da wadansu abubuwa da za a ruguza musulunci shi yasa kullun abin da suke yi kenan wannan yana yakar musulunci kai tsaye wannan yana yakar musulunci a fakaice mun ji wannan da ke ko kenan munafiqai awliya ubad kafirai awliya ubad munafiqai da kafirai awliya ubad mun fahimci wannan saboda dukkan su kyamar musulunci da ruguza musulunci ta hada su mun fahimci wannan da kyau to sai dai wannan waliyantaka da akwai tsakankanin su za'ifa ce in an ce za'if da larabci abin da yake na bogi ba na gaskiya ba an gane ko su kafirai ba sa son juna munafikai ba sa son juna wilayar su wilaya ce za'ifa zahira akwai ta an gane ko ana ganin ta suna taimakon juna amma za'ifa a ƙarƙashin ƙasa ba sa ƙaunar juna mun fahimci wannan mi addalili yahudawa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya Allah ce mi ba'dhum awliya ba'd to ne in kace ba'dhum awliya ba'd yahudawa majibinta lamarin sashen yahudawa ne kiristoci suna jibintar lamarin kiristoci to kuma yahudawa suna jibintar lamarin mai kiristoci a lokacin da suke da wata maslaha wadda suke son su cimma alqasimul mushtarak na fata an fahimci ni amma wannan alaka tsakankanin su za'ifa ce domin ba a haɗu don Allah ba to kenan da matsala ta samu sai su mi sai su wargaje shi yasa yahudawa suna kafirtar da kiristoci kiristoci suna kafirtar da yahudawa dalili kuma don waɗanda ke sa tsammani aƙida guda ce a wajen kiristoci yesu almasihu an gane ko ɗan allah ne kuma allah ne wal iyadu billah a wajen yahudawa yesu almasihu ɗan zina ne wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima su ku waɗancan sun ce yesu almasihu allah ne ma laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasihu ibn maryam sun ce allah ne kuma sun ce ɗan allah ne ko ba haka nan bane to ka gani kenan da wanda ya ce wannan Allah ne da wanda ya ce wannan ɗan ne suna zama ɗai aƙida su ba guda bace amma in za a yakar musulunci shi da an gaskiya sai su haɗa kai to su yahudawan kansu aƙidunsu suna yakar juna cikin yahudancin kanshi na fata an fahimce ni dan Allah ya ce wa qalatil yahudu yadullahi maghlula غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كاغا بينهم أي بين اليهود an gane ko su ma tsakankanin kiristocin akwai adawa wa min alladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fa nasu haddan mimma dhukiru bih fa aghrayna bainahum al'adawata wal baghdha ila yawm al-qiyamah can wa alqayna bainahum al'adawata wajen yahudawa nan ko fa aghrayna bainahum al'adawata wal baghdha ila yawm al-qiyamah ashe wa junan su ba sa kaunar juna tun da nan duniya maslaha sai su kafirtar da juna Allah ce wa qalatil yahudu laysatil nasara ala shay wa qalatil nasara laysatil yahudu ala shay wa hum yatluna alkitab da haka kakka sa tsammanin da yahudanci da kristanci akidodi ɗaya ne ba ɗaya bane wa qalatil yahudu uzairun ibn Allah wa qalatil nasara almasih ibn Allah su sun ce uzairu dan Allah ne a wajen kristoci uzairu ba dan Allah bane kuma ba Allah bane ba ɗaya suke ba da haka ya kamata mu waye mu san wa junansu suna da matsaloli ma na aqida dan mu san irin halin da muke ciki Allah ya taimake mu an gane ko soyayya wadda ba don Allah ba shi yasa wannan ita ce aqida ta alwala wal bara zaka so mutum don Allah ka ki mutum don Allah mutum kowaye shi komi alaka ko ta kasuwanci ko ta kuɗi ko ta siyasa ko ta jini in dai ba musulmi bane to ba za ka so shi ba a cikin zuciyarka haramun ne sai dai kana iya kyautata musu da irin abin da Allah ya ce kuka kasuwanci da su an gane ko amma babu soyayya cikin zuciya لا تجد قوما يؤمن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله duk makin Allah makin ka ne don baya kaunar Allah ina fata mun ni to wannan aqida ta aqidatul wala wal bara da mun karasa ita ce ta kai mu a cikin matsala ina fata mun ni ka so mutun gashi kafiri ne amma saboda dan kabilar ka ne ko ko saboda fatin ku daya cikin zuciyarka mu'amala ta duniya ana iya yi tsakanin kafirai da musulmi amma ba cikin zuciya ba ko kuma ba a fifita kafiri akan musulmi yau da yawan musulmi saboda turawa suna da kamfuna suna da kayan kere-kere suna da wani technology suna da kaza yau ana fifita kafiri akan musulmi Allah kuma ya nuna su muminai an gane ko ya ayyu halladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minina ko a'izzatin 'alal kafirin azillatin masu sauƙaƙawa ne an gane ko alal mu'minina mumini na gaske yana sauƙaƙa ma dan washi mumini a izzatin alal kafirin na tsananta ma kafiri haka an kasfanta sahabbai muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u alal kufari rahama'u bainahum to amma ga sai ta juya mumini musulmi ya kina kyaman musulmi dan uwansa yana tsananta ma musulmi amma sai kaga yana mutunta kafiri shi yasa muke cikin wahala kafiri ya zo a mutunta shi a yi mai komi kai kuma a ƙasar kafiri hadda kashi tuto ya kika daraja kuma kuma mutunta su kuma Allah ya ce innamal mushrikuna najas saboda ba ku mutunta Allah ba ku mutunta nasu shi yasa suke ta ba ku azaba mu da an tuwance mu da aka sai mu ce a shi yasa ba wanda yake ba bature takeici a duniya da waɗannan kafirin wallahi ba mallami ba dan waɗannan sauran mutane tsoron su suke yi suna ganin su wani abu da mu ko da mun zo sai mu ce a karanta aya ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najas eh mu da mun gansu mun ga kazamta haka Allah ya ce eh kazamta ma'anawiya amma ba kazamta hissiya ba eh haka Allah ya ce kuma wallahi ba wanda ya sai canza wannan ayar babu shi kowaye shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya kyauta to dan haka ne wannan wilaya wilaya kuma sai mun kasa ta biyu akwai wilaya haqiqiyya wato wilaya banda wacce wanda muka faɗi ta muminai ta kafirai babu ta don karewa take yi a nan duniya ta kare in bukata ta kare ko kuma a lahira ta yanke in ma bata yanke a nan duniya ba an gane ko iz tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'adab wa taqatta'at bihim al-asbab mun fahimci wannan da kyau ko to amma wilaya ta imani ba ta yankewa al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqina ba ta karewa akwai wilaya kuma ingantatta shine wilaya wadda ta cikin tsoron Allah subhanahu wataala ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون مي إيماني مي تقوى دي دي كرفين إيمانك دي دي كرفين تقوى يدك كيبين الله دا أمرنين الله سو دا كفا دي دي دك كيسام ولاين تقوى don haka duk mai imani waliyi ne duk mai jin tsoron Allah waliyi ne amma daidai gwargwadon imanin ka da bin dokokin Allah ka daidai karfin wadiyar ka a wajen Allah na fata an fahimce ni to kuma akwai wilaya ta tsakanin shaidan da kuma wa'abutan shi ina fata an fahimce ni Allah ce faqatilu awliya ash-shaytan ko ba karan bane ashe shaidan yana da waliyai shi yasa an ka ce waliyi ba a yin shiru kalima ce mutlaqa shin waliyullahi ko ko waliyu shaytan da Allah ne ce akwai waliyu shaytan ko ba karan bane inna ma zalikum ash-shaytanu yukhawifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin mun fahimci wannan da kyau ko to wannan shirye ne kaga ashe akwai sannan kuma akwai wilaya amma akwai wilaya khassa wilaya amma Allah ce Allahu waliyyu alladhina amanu ko ba karan bane walladhina kafaru yace awliya'uhum at-taghut ko ba karan bane sai yace zalika bi anna Allah maula alladhina amanu yace mi wa anna al-kafirina la maula lahum ba su da mujibincin lamari kuma ya ce walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yana nufin shi taghutun wali ne wanda bai da wani amfani sannan kuma da yace la maula lahum kuma ya ce summa ruddu ila Allah maulahumul haqq su kafirai Allah ne waliyinsu kuma can kuma ya ce wa annal kafirina la maula lahum ya zamu yi da waɗannan ayoyi a a nan inda ya ce Allah waliyul ladina amanu nan jibintan lamari alwilaya ta annasr wa ta'yid can kuma inda ya ce thumma ruddu ila Allah maulahumul haq yana nufin za a mai da su ga waliyin su nan mai jibintan lamarin su Allah shi ke jibintar lamarin kowa wannan wilaya ce amma dan ba abin da zai faru cikin mulkinsa sai da saninsa da izininsa al'izul kauni ko ko a shari'i na fata an fahimta to don haka kai hattara ka a zo wannan aya ka zo kai mata mummunan fahimta Allah ce to ya amuru na bil ma'aruf muminai suna umarni da abu mai kyau wayan hauna anil munkar suna hani da abu wanda bai da kyau wannan yana daga cikin abin da yasa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta shiga gaban kowace al'umma kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna anil munkari wa tu'minuna billah Allah ne kuma ya umarni da wannan in ana samun wannan to ana samun sauki cikin al'umma dibe wani yana cewa a rage wa'azin nan wa'azin nan yayi yawa mallan masallaci ayi wa'azi gidan radio ayi wa'azi tele ayi wa'azi internet ayi wa'azi to ka dibi sabon da ake ake aikatawa shi ko sabo ya rubu wai cikin ana wa'azin ne fa to idan aka daina wa'azin fa ko aka rage ina fata ana fahimta ta wa'azi ba a da bukata kaji Allah ya ce ya'muruna bil ma'ruf fi'li mudari'i ne yana nuna wa'azi ana yi yau da gobe jibi daga ta har illa masha Allah wa yanhauna 'anil munkar kuma yana nuna cewa a'a wannan abin an gane ko suna hani yau da gobe jibi daga ta suna hana abun da bai da kyau su ko munafiqai ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf at-ta'kis kenan saboda fitrar su ta lalace in tunanin dan adam ya lalace abin da ake gani daidai to shi ba daidai bane a wajensa mun fahimci wannan da kyau shi yasa ma yazo cikin hadisi na Anas bin Malik cikin sahih Muslim wanda wata rana sayyidina Umar radiyallahu anhu ya tambayi sahabbai akan fitina wani na ji labarin fitina daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam suka bada labarin fitina ta iyali da wane da wane sai ce a ba wannan fitina ba babbar fitina ake nufi fitina ta yau da gobe ta ƴaƴa da mata wannan karamar fitina ce an gane ko fitinoni irin wanda suke tafiya su da imanin mutane to shine sai Anas bin Malik yayi bayanin wannan fitina an gane ko yake cewa za a bijiro da fitinoni inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga zukata to zuciyar da bata karba ba tana nan matsayin fara amma zuciyar da ta karbi fitina to fitina in ta karbi dai in ta tuba kaga sai a goge amma in ta karbi ta biyu to zuciyar sai ta fara yin baki yace sai zuciyar ta koma aswad baki murbadan wato baki wanda yayi kirin kenan na fata an fince ni sai ce kalkuzi wato mujakhiya alkuz kana iya ɗauka shi kamar gyandama an gane ko gyandama kamar abin da ake saka ruwa mun ce gyandama ko akushi kenan na ruwa kenan ko to wato mujakhiyan wanda an ka juye shi idan abu na cike da ruwa in an ka juye me yake yi sai ya zubi ko ba kana bane to haka zuciya in babu imani sai ta juyi al ma'ruf sai ta gane shi munkar al munkar ta gane shi al ma'ruf yasa kakkai mamakin turawa da suka rikice yanzu suka ce ai yana daga cikin yancin dan adam a bar namiji a aure namiji ko ba ka namu suka ce sun wadi ko su wadi ba sun ka ce a bar mace ta aure mace kai ko da kaji irin wannan magana sai ni sai hankalin kai tashi to saboda in kafirci ya kai kafirci dole na a samu rikicewa al'amura shi yasa duk dan bokon da ya ji tasiri boko ya masa tasiri sai ga shi ma ya koma irin waɗancan dan mina za a cewa a'a bai dace a shagiya ba ai mutum shi ke da incin kanshi ko ba karan bane dan mina da a cewa karuwai su dane yin karuwanci ai karuwanci yana kawo ci gaba cikin ƙasa saboda karuwai suna bada patent eh haka ne shi yasa kasashen turai ba yadda za a yi masu kuɗin turai da masu kamfunan turai da 'yan siyasar turai su yarda addinin musulunci ya yi ƙarfi wallahi sai inda ƙarfin su ya ƙari saboda turai da amerika da kuke gani waɗannan ƙasashe wato hanyoyin da hanyoyin da ake tafiyar da waɗannan gwamnatocin hanyoyi ne waɗanda an gina su akan sakon Allah gidajen karuwai can suna da yawa gidajen giya haddith wala haraj gidajen yan luwaɗi a yi luwaɗi da katuwa ba shi kuɗi ya ba gwamnati ita ma ta kaso gidajen yan maɗigo suna da yawa to kuma sai kun ka ce a duk waɗanga abu haram ne a liƙe su to ina gwamnati za ta samu kuɗi babu shi ba za su taɓa yadda da addinin musulunci ba kuma shi yasa kuke ganin ko shari'a musulunci ana cewa Niger 99% musulmi ai ya kamata a kafa shari'a musulunci to a zo a kafa ai zabi a gani su masu gida yan Niger kin kansu ya an kace ai zabi yanzu ana yin kuma ya wani na cewa kai mallaman na ha su da fa lokacin shari'a na hoba ba wanda ka cewa musulmi 99% musulmi kuna cewa constitution constitution eh constitution babu ai aiki da ita bai dace mai aiki da ita ba to amma kuma gidanka waye ce ka yake constitution tsakaninka da matarka da ƴaƴanka ba da aiki da ita a gidanka abin da an ce za a shari'a musulunci yau iyan musulmi ne za su gaba su ce ba za su iya ba masu gidajen giya su ce su yarda ba masu gidajen mata su ce su yarda ba masu kaza su ce su yarda ba ko ba haka nan bane jujoji waɗanda ke wai shari'a su ce wallahi ba su yarda ba tun da retirata za a kai su yanzu mallan na zai shari'a shi ko biya shi na samun jikka ɗari ne ga wata yanzu a kai shi gida yanzu liman a wa alƙali shi shari'a to shi ya samu ni ce no no no no shari'a nan ta addinin musulunci bata dace da zamani ba don Allah kuma mana ita gehi eh musulmin ne za su yaka abin saboda bin Allah sai an tsaya an dauri farko sai an sha wahala ƙarshe a ji daɗi da haka duk wani wanda ga samun kuɗi ta hanyar harami an ce ai shari'a musulunci wallahi bai yarda da haka mu daina cika mutane da surutun banza wa yuqimuna salata suna tsayi da sallah ko ba haka nan bane bai ce suna yin sallah bai ce suna tsayi da sallah kuma suna tsayi suwa fi'ili mudari'i ma'ana yau da gobe jibi da gata suna yin sallah kaga nan duk bayanin da zai zo cikin sallah cikin alqur'ani da cikin hadisai duk sai ka je cikin littafin fiqh duk qur'ani ya faɗi asalin sa da kabri da bado sai ce ai babu kabri da bado cikin qur'ani ba Allah ya faɗi sallah ba to tunda sallah cikin ta na aka samu kabri da bado kenan qur'ani ya isharar zuwa gare ta shikenan na fata an fahimci ni wa yuqimuna salata suna tsaye da sallah kaga ya kawo shi nan al in ka ce al jinsiya ce kinan sallolin farilla in ka ce al in ka ce al ahadiyya ce kinan salloli guda biyar in ka ce al jinsiya ce suna tsaye da jinsin salloli sai zama to kowace sallah suna yin ta irin yadda Allah ya ci domin ita nafila ba ta da lokaci amma kuma ana yin ta ne irin yadda Allah ya ci wa yu'tuna zakata suna bada zakka in ka ga dama nan ka ce zakka nan al-ahadiyya ce zakka waccan wanda Allah ya bayani da waɗanda ake ba ita ko ba haka nan bane innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibn sabil fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim ko ba haka nan bane in kuma ka ga dama sai ka ce a'a az-zakka nan al-jinsiyya ce duk wani jinsin zakka akwai zakka ta wajibi ita ce wannan wanda muka bayani akwai zakka wadda ba ta wajibi ba ita ce mi ita ce sadaka ta yau da gobe shikenan kamar yadda yace innama sadaqatu ai bai ce innama zakawatu ba to ai sadaka yace mu ko abin baka doka sadaka ai abin da ba wajibi ba a'a zakka ana kiranta sadaka as-sadaqatu wajiba tana daga cikin sadaka wanda wajibi wanda zaka ba mutane wanda Allah ya ce a baya haka az-zakatu akwai al-wajiba ita ce waccan sadaqatul wajiba sannan kuma akwai azzakat wadda ba wajiba ba akwai sadaka wadda ba wajiba ba me yasa an ka sanya ma sadaka suna sadaka domin mai bada ta yayi gaskatar da Allah zai bashi sakamakon shi ko ba kadan bane man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira wa mathalu alladhina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardati Allah wa tathbitan min anfusihim tabbat sun yadda Allah zai basu sakamako in fahimce ni kuma an kira ta zakka min sa zakka domin azzaka daga annama'u ne wa ziyadatu an gane ko wata tahiru tsarkaka da daɗuwa in kana ba da zakka sai Allah ya tsarkake maka dukiyarka ya tsarkake maka zuciyarka daga mi daga rowa kuma ya ƙara maka dukiyarka sai aka kira ta azzaka kenan in alwajiba ce waccan wanda Allah ce ayi in kuma wanda ba wajiba bace kuma kana iya kayi ta ita ma matsayin zakka take shi yasa ɗalibin ilimi yaji an ce zakka an ka ce sarka sai ce kai wannan ni ban taɓa jin shi ba a'a zakka akwai wajiba akwai da ba wajiba ba tafsilin ta kuma shinadan malamai sun yi bayani ayoyi da hadisai yadda ake fitar da zakka da waɗanda ake ba ga sunan dai wa yuti'una Allah wa rasula suna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala da'a ko kuma suna yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da'a domin wanda ya ma manzo da'a ya yi ma Allah da'a da hadisi ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka bi ka bi abinda Allah ya ce don Allah ne ya ce abi shi da kafin a maida da shi annabi Allah bai ce abi shi ba yanzu kuma sai Allah ya ce abi shi wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi shi kun shirya in buku bi shi ba in buku bi shi ba za ku shirya ba man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza kuma duk wanda bai bi shi ba to yana kusan halaka in ya mutu akan wannan bai sa abin da zai ce ma Allah ba don Allah ne ce a bi shi ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa la takunu kal ladina qalu sami'na wa hum la yasma'un ko ba haka nan bane falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim da sauran ayoyi na alqur'ani an gane ko suna yi ma Allah da'a suna yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da'a anan akwai wata mas'ala ta balaga wato at-takhsis thumma at-ta'mim aw at-takhsis wa aw at-ta'mim thumma at-takhsis sai ka zo kawai kai ta bin ayoyin alqur'ani lokacin baka hankarta ba asalibi al-asalibul qur'aniyya cikin ulumul qur'an suna da muhimmanci ka karanta wani littafi sunansa mafatihut tafsir na ustazu dr ahmad sa'ad al-khatib ya faɗi irin waɗannan abubuwan ka gaida abin da ake nufi da su sallah da zakka sai an ka ce kuma da'a idan mutum yayi sallah waye ma da'a Allah idan yayi zakka da'a ko ba karan bane to ai ina gani in an ka ce wa yuti'una Allah suna yi ma Allah da'a ba a bukata sai an ce suna yin suna yin sallah suna zakka domin sallah tana cikin da'a zakka tana cikin da'a to me yasa sai kawo am sannan ya kawo khas sannan wani lokaci kuma sai shi kawo am sannan kuma ya kawo khas nan ya kawo khas ne as-salat khas az-zaka khas at-ta'a am wani lokaci kuma sai shi kawo am sai ya kawo khas sai ya juyar da shi tanazzalu mala'ikatu sai ce mi war ruhu kaga al mala'ikatu ya shafi dukkan mala'iku ar ruhu mala'ika jibril to duka irin wannan sai su ce an kawo shi ne lit tashrifi shi jibril da ba cikin mala'iku ne dan a nuna girmamawa zuwa gare shi domin shi ne shugaban mala'iku shi ko nan gada an ka ce wa yuqiuna Allah wa rasul an ka ce wa yuqimuna salata saboda a nuna ma muhimmancin sallah tana daga cikin rukunai ma'ana abubuwa na gaba gaba cikin da'a Allah wa yi utuna zakata ba da zakka yana daga cikin abubuwa na gaba gaba na da'a rukunin musulunci guda biyar ko ba kadan bane hadisi na Abdullah ibn Umar sahih al-Bukhari da sahih Muslim buniyal Islam ala khamsin da kawo shahadatu Allah ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah ga sunan wa iqamus salat wa ita'uz zakah suna ciki daga cikin manya-manyan abubuwan da ake bukata kuma sallah sai ana bukarar ta da zakka menene hikima saboda sallah alaka ce ta tsarkake ruhinka tsakaninka da kai da wa da Allah kai tsaye zakka alaka ce tsakaninka da bayan Allah duk da ke Allah ce ayi saboda a samu zaman lafiya kuma a samu mi soyayya tsakanin juna duk inda akwai mawadata ko ba musulmi ba in suna taimako sai ka iska al'umma su tana cikin zaman lafiya duk inda akwai mawadata babu taimako ko kasashen musulmi ce ko ba kasar musulmi ce tashi hankali za a yi na fata an fahimci ni ashe wannan da kakkana bada ta za ta tsarkake maka zuciyarka kuma za ta tsarkake al'umma a samu al'umma ta gari Allah ya kyauta sai Allah ya ce to ula'ika ko ula'ika sai rahmuhumullah waɗannan Allah zai musu rahama da sannu Allah zai musu rahama to in an ka kawo irin wannan in an ka ce abu zai zo zuwa gaba to in ba Allah na ba babu tabbas na fata an fahimci ni ko ba ka nan bane in nace zan yi kaza akwai tabbat babu to sai malamai suke cewa inga Allah ne tabbat ne ba Allah ce sai yarhamuhumullah ba Allah zai musu rahama akwai wanda isa hana ya isa ya sa Allah ba zai musu rahama ba babu shi to kuma rahama Allah ta shafi kowa rabbana wasaita kulli shay'in rahmatan wa ilma ko ba ka nan bane a'a nan rahama irin ta musamman wadda Allah zai musu ba irin wadda zai ma kowa bace na fatan kun fahimce ni sayarhamuhumullah Allah zai musu rahama tabbas Allah zai musu rahama don ba wanda ya isa a hana su amma in kai kace kai zan yi kaza wallahi babu tabbaci ko wace maka za a yi kaza zuwa gaba wallahi ba tabbas bane amma in Allah ne ce za a yi wallahi sai an yi wanga uslubi ne zaka dauka cikin ayoyin alqur'ani yana da yawa cikin alqur'ani akwai da abubuwa da dama da Allah ya faɗa ya ce zai a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza to in ya ce shi zai yi ko ko in ya ce wani zai yi to ka duba ka gani wani lokaci sai Allah ya faɗi ya ce abin za a yi cikin qur'ani karara kuma sai ya zo ya ce abin nan ya abku wani lokacin kuma sai ce a'a za a yi amma bai faɗa ƙarara ba amma abinda za mu fahimta tun da Allah ce za a yi tabbas an yi an yi a cikin suratul an'am Allah ce da sannu mushrikai za su ce sai yaqulu alladhina ashraku law sha Allah ko ma ashrakna wala aba'una wala harramna min shay za su ce yace a cikin nahl sai ya faɗa ƙarara yace wa qala alladhina ashraku law sha Allah ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala aba'una wala harramna min dunihi min shay' duk da yake can lafuzan da ya amfani da su an samu dan canjin kalmomi amma ma'anan magana yake nufi ba wai yana nufin irin yadda ya faɗa a cikin al'amari da waɗannan kalmomin haka ne za a faɗa ba ka fahimci wannan kuma fahimci wannan ba amma cikin bakar sai ce sai yaqulu sufaha'u minan nasi sai ce mi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha ta yana bai hudin da sun inda sun kwado magana ba amma istinbati za ka yi tabbas sun faɗa don mi don ya ce kullillahi al-mashriq wal maghrib in sun ce ga amsar da za a ba su kiran ku sun faɗa ula'ika sai rahamahumullah Allah zai musu rahama rahama Allah ɗari ce ya kasa ɗaya ya kaɗo a nan duniya ya barta tsakanin dabbobi da sauran halittu tara ya aje ta zuwa ranar tashin alkiyama haka manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa inna Allah azizun Allah azizun mabuwayina inji mai jalali da yace la yu'jizuhu shay'un ba abin da yake buwayar Allah an gane ko an injazi wa'adihi Allah ya tabbatar injaz da wato zayun ne karshe Allah ya tabbatar suwa amma yanzu a wannan larabci suna amfani da shi akan al-injazat kamar a ce ababen da wani minista ko wani shugaban kasa ko wani dai wanda aka ba wani matsayi ko wani dai mutum wanda ya wasu aiki sai a ce al-injazat abubuwan da ya zartas a lokacin da yake da wani matsayi ko sai shine cutar dan Afirka da cutar mutumin da yake da matsayi a kasashen Larabawa da cutar mutumin da yake a kasashen da ba a ci gaba ba banna biyo ke ma al'umma kafin ya tafi mu haɗi eh ba ku jin tsoro na farko shine lokacin da an ka bashi matsayi bai barkata ma kanshi komai ko kuma ana bai barkata ma al'umma komai sai ya kwancin shi radda an ka sauke shi ko ko yayi ritaya sai ce ai ga babban littafi da na rubuta irin yadda ya kamata ai aiki ba za ka ba wannan littafin kai da ka zauna wannan matsayin shekara 30 baka yi aiki da shi ba za ka ba wani shi aiki wace irin wace irin ragaita ta wannan abu na biyu shine dan afirka da kasashen larabawa an gane ko kamar da masana suke cewa zai rika matsayi yana da ilimi amma sai ya ki koya ma kowa irin wannan aikin ya kwari sai ya bari sai ya ta ya ritaya ya koma gida sai a koma kuma ko kawai sai an je an ɗauko shi saboda ya son yana son ya zama wahada hula sharika lahu fi hadha al'amal an fahimta bature yana son in ya iya koya mutum goma goma su koya mutum ɗari ɗari su koya mutum dubu shi sai su ci gaba mu ko mutum guda in ya iya sai ya ɓoyi ko a gari ka duba ka gari wanda ya aiki da waya a samu wanda ya aiki a wannan ungo ko a garin ko a jihar irin shi kullum bai koya ma kowa haka cikin ma'aikatan gwamnati kullum wai sai mutum yana cewa ai shi ya aiki yanzu kenan dole kuma sai an sake nemo shi wannan aikin ɓarnata kan yi duk zaman ka ka kare babu albarka ka ta ta ki barin ka koya ba ko da mutum guda aiki ya iya saboda don ɗaya ka tayar taya kuma a sake dawo a ɗauke ka kuma a baka ai irin aiki kai baka tunanin albarkar da Allah zai baka da sakamakon Allah Allah ya kyauta don haka ya kamata mu gyara waɗansu abubuwan muna cewa turawa turawa la ba wani baturi ɗabi'o'in mu ne ba su da kyau tunanin mu ne bai da kyau kuma muna son mu ci gaba ba a ci gaba da bakin ciki ba a ci gaba da keta yau na'urorin nan na duniya da kuke gani da muke gani waɗanda suka yi su wasu ba musulmai bane ko ba karan bane amma ba gidansu bane ɗaya ake amfani da waɗannan na'urorin ko ba karan bane wanda ya yi mota gidansu ɗaya ke hawan mota ƙasar su ɗaya ke hawan mota ƙabilar shi ɗaya ke hawan mota masu jin yaren shi ɗaya ke hawan mota ita baiwa baiwa ce ana tunanin ta amfani dubban miliyoyin mutane ne amma shi dan afirka daga shi sai yan gidansu in ya dan samu abu sai shi koyi shi dan koya mutum guda na fata mace ne kuma ba wanda ba zai koya ma din to sai an yi sa'a sai in ya tabbatar da wanga gabo na kun san gabo shi dan afirka kun san ba wai so shi kai ai aiki da shi ba shi ba turi abin da ya damu mu yi aiki da kai mu mutunta juna shi ko dan afirka in ya samu mulki ko kuɗi ko ilimi ko ilimin boko ko ilimin addini abin da ke so ya bautar da kai sai ya ga ya walakantar da kai ya kaskantar da kai sannan shi dan lakaza maka shi yasa Allah yake ta kumyata su Allah yake ta kumyata su ka zo ka ce ka azabtar da mutane da mulkinka sai Allah ya sa a cikin dan lokaci ka dan mulkin nan naka ya rasa tasiri cikin al'umma ka zo ka ce zaka walakantar da mutane da ilimin ka kai rike sai kai ka bautar da mutane sai Allah ya kawo dan su malamai su zo su rinka karantar da ƴaƴan mutane kai tsaye ɗan talaka su samu ilimi kai yanzu kana son a zo a dauka kuma ba a dauka Allah ya ba bai albarka kana da kuɗi kana ganin cewa sai kai ba yadda za a yi a samu wani sai Allah ya tado matasa kai kana takama da miliyon 100 miliyon 200 sai ka ji an ce wani matashi na da biliyon uku can biliyon uku can biliyon uku matasa sun taushe ka kuma sun gina kamfuna kuma ana can ana aiki kuma ba ruwan mutane da kai shi yasa dan Afirka tunanin shi shine tunanin bautarwa in yana da mulki ko yana da kuɗi ko yana da ilimi ilimin boko ko ilimin addini shi ko bature tunaninsa shine tunanin ya za mu mu'amala mu amfani juna wannan shine abin da ya sa ba ma ci gaba har abada saboda bautar da junanmu da muke son mu yi kuma ba ma son mu ga maka mu gaskiya malami ya bautar da mutane shi kira abin da yake so in an yi aka zai bai in yi baka aya guda fassara ma sai sati uku wai yana tunanin kahin shi mutu dai Allah ya kyauta ya ce to la yu'jizuhu ba abin da yake gajiyar da Allah shay'un wani abu an injazi wa'adihi ya tabbatar da alƙawalinsa wa wa'idihi da kuma alƙawali na kyacewa na azaba da yayi in yace sai yayi azaba sai yayi in dai baka tuba ba in kuma yace zai maka rahama zai baka zai baka ba wanda ya hana shi don Allah ba irin mu bane da yake sauraren waɗansu munafukai zaka yin wani abu ne munafiki zai ce wani bai cancanta da kaza ba to shi Allah ya fi karfin wannan hakimun Allah gwanina la ya za'u shay'an Allah bai aza wani abu ko illa fi mahallihi sai inda ya dace da kaga Allah ya aza abu nan wannan wuri to nan ya dace masu cewa dokokin Allah lokacin su ya riga ya wuce to na bature Qur'ani tunda Allah ya sabkar da shi har yanzu shi nan ba a canza shi ba constitution na turawa nawa an ka canza ko kasashen da sun kai duk shekara sai ka ji an ce an yi mata kwaskwari ba an yi mata kwaskwari ba dan na Allah bai canzuwa amma katon kaddara dan giya mai bin 'yan luwaɗi ko ɗan luwaɗi shi na da zuwa ya doka kuma a ce a canza ta ina fata an fahimce ni amma ta Allah ba ta canzuwa ba wanda ya canza doka Allah subhanahu wataala ba sani ko mun fahimta ba ya ga mutum ya ce a'a ai abu na kaza na Allah ba daidai bane to Allah ya halicce ka ko ba ka nan bane kuma a sai Allah ya ma ido kun ga na adam yana da ido ko to yanzu tun da cikin dokokin Allah akwai kuskure idon nan naka ka faɗa mana a cire su a ina ne ya kamata a sa masu a sa masu gabai eh ko a sa masu tsakiyar kai ka yadda da Allah da ya halicce ka yayi ka daidai duk inda azama gaba baka taba cewa nan ba daidai bane amma nan dokokin shi zaka zaka kana baka rantsayi saboda kai dan adam khalaqal insana min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin dan adam akwai gardama Allah ya kyauta malam muje aya ta gaba Allah ce wa'adallah
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم نعم وعد الله الله سبحانه وتعالى ياي القولي ابن عاشور أتكلم التحرير والتنوير يتي موقع هذه الجملة إن ذا أذودنا الجملة بعد قوله باين فدر الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض كموقع وجملة وعد الله المنافقين والمنافقات بعد قوله المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض الآية وهي أيضا كالاستئناف البياني tana matsayin isti'nafi ma'ana wato kenan kuma tunda na an faɗi sakamako in an ce sakamakon su domin da Allah subhanahu wataala ya faɗi su mu'minnai eh su munafikai yace al munafiqu da wal munafiqatu da ya kawo wannan jumla sai ce isti'nafun bayani a can kenan ma'ana isti'nafi ne don bayanin wani abu wanda ya gabata annashi'u wanda zai taso an qaulihi ulaika sayarhamuhumullah da yace waɗannan Allah zai yi musu rahama an gane ko to wani zai iya tambaya yaya ne rahama Allah take ko ba kanan bane Allah zai yi musu rahama yaya ne wannan rahama to ga bayanin yadda rahamar take wa'ada Allahu almu'minina wal mu'minati jannatin tajri in yi musu rahama ga inda zai kai su kaga an yi bayani istinafun nashi'un ne daga inda ya samu asali kaga sai ka gane alaka wannan aya da wannan aya ko kuma ma ka dauki da Allah subhanahu wataala ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd Allah ya faɗa ayyukan da sun ka aikata ya'muru bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulah in mutun ya aiki ne yake jira sakamako ko to ga sakamako wanda sun kai wannan wa'ada Allahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar shi yasa in baka san alaka tsakanin aya da aya ba wani lokaci sai a zo sai a yi gaba da kai malaman balaga ta alqur'ani su suke kula da wannan salo idan muka dawo cikin jalalai ne ya ce wa'ada Allahu Allah ya yi alkawali al-mu'mini daga mu'minnai maza wal mu'minati da mu'minnai mata an gane ko don haka miye musu alƙawli ya ce jannatin aljanna to wani lokaci ƙur'ani sai ce aljanna guda a akwai sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ard cikin suratul ali imran yace wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum ko sari'u a wata qira'a ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wadansu malamai suka ce to an ce jannatin guda kuma nan kuma ya ce jannatin kuma aljanna masu yawa haka ga akwai matsala ko babu can kuma ya ce arduha ka ardis sama'i wal ard a cikin suratul hadid nan kuma ya ce arduha samawatu wal ard cikin suratul ali imran ya zamu yi sai malamai suka ce ka rike da kyau ka'ida ce mai kyau jannatin jannatin wadansu suka ce waccan da anka ce arduha samawatu suka ce tafi girma ardu hassama ka ardi sama'i wal ard suka ce bata kai wancan girma ba na fata an fahimce ni wadanda sun tafi haka sun ce saboda sifofin da an ka faɗa ga waɗanda an ka ce ardu hassamawati suna da yawa waɗanda an ka faɗa ga ardu hassama wal ard yan kaɗan ne haka ustadu doktor fadil samar ra'i ya tafi akan haka amma malamai suke cewa a'a da arduha as-samawati wal ard da arduha ka ardi samai wal ard duk dai can aljinsiyya ce cikin suratul hadidi arduha ka ardi jinsi sama'i wal ardi shikenan dama al ardi shi ma ai jinsin kasai ake nufi mun fahimci wannan to me yasa ce jannatin kuma nuna ce ce jannatin sai malamai suka ce aljanna babba guda ce amma kuma mataki hudu take da su manya don ya ce wali man khafa maqama rabbih jannatani kuma kana bane yace wa min dunihi ma jannatani kaji sun zan hudu to kuma kowace aljanna tana da mataki za su kai mataki 100 kamar da zo cikin hadisi to matakin nan 100 kuma wasu na ganin kowace aya ta qur'ani kafin ka kai matakin nan na 100 gaba ɗaya sai ka iya haddace aranta alqur'ani domin za a ce iqra mai karatun alqur'ani wartaqi kana karantawa kana yi sama kenan da qur'ani da a can ya 100 nan na fata an fahimce ni ko ba haka ba kenan ana iya cewa kowace aya tana matsayin mi tana da mataki mataki mataki to amma cikin mataki 100 za su kare mun fahimci wannan to kuma akwai jannat kowa shina da tashi aljanna to kamar gidan haya ne gidan haya ne yana da mutum gidan misali gidan haya ne akwai gida abin ga kamar mu ce daki 100 kaga sai an ka kalli gidan gaba ɗaya sai a ce ni sai a ce gida ne guda in an ka kalli yanki hudu gare shi akwai gabas akwai yamma akwai kudu akwai arewa sai a ce yana da yanki hudu ko ba ka nan bane in an ka kalli kuma kowa a cikin gidan yana da nashi gida sai a ce gida 100 ne cikin gida guda mun gane wannan shi yasa qur'ani ba kuskure bane in kaga abin da baka gane ba wallahi ka koma malamai muna kira zuwa ga ƴan uwan mu dalibai don mu dalibai ne in kaga abin da baka gane ba baka koma malamai kuka kira dalibai ƴan uwanka a tattauna a yi bincike a fitar da mas'ala amma in ba haka ba kawai sai ka zo ka yi yadda ka ga dama Allah ya kyauta to sannan kuma mun shigo zamanin da kawai ka ce a'a haka ne Allah ya faɗa mu mun riga mun yi imani to kenan baka son kai da'awa ai qur'ani an ce yana da hikima in zaka da'awa hujja zaka ba kafiri shi ya gamsu mu mu'min ne mun riga mun yi imani ko ba nan bari to amma shi kafiri zai ce maka to an ce can kaza an ce can kaza sai ka ce a haka Allah ce ni na imani ba ruwana a Allah cewa yayi dawa a gane ba su abin da su gane ba an gane ko to wa'ada Allahu almu'minina wal mu'minati jannatin aljanna tajri wanda yana gudana min tahtiha karkashin su nan tahta qusuriha ake nufi karkashin gidaddajin yan aljanna an gane ko domin in ruwan yana tafiya cikin karkashin kasa ai ba a ganin shi ma'ana cikin korammun ta ma'ana kenan cikin wato bishiyoyin aljanna an gane ko shi yasa kice tajri min tahtiha wani wuri kuma sai ce tajri min tahtihimul anha su yan aljanna ko ba garan bane saboda su yan aljanna ai cikin wato benaye suke to in ruwan ya bi karkashin bene ai ya bi karkashin dan aljanna in baka gane wannan ba akwai matsala tajrimin tahtiha al-anha koramu daban-daban koramun nan sai kaso mujmal wani lokacin sai ce korama guda ta akwai cikin aljanna innal muttaqina fi jannatin wa nahar ha nahar guda ne akwai cikin aljanna kuma ya ce anhar saboda can nahar ismul jinsi ne ismul jinsi yasduqu ala al-wahid wal ithnain wal jam'i tajrimin tahtiha al-anhar akwai koramu daban-daban da suke gudana ina suke sai Allah ya faɗe su a cikin suratul wato Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko suratul qital مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن با نهر با أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى أنهار أنهار كورمو كورمو كورمو با كورمو كورمو to amma an ce korama ta ruwa nan duniya muna da korama ta ruwa ko ba karan bane to anharun min labani anan duniya muna da korama ta nono wa anharun min khamrin muna da korama ta giya wanharun min asalin muna da korama ta asal aga babu korama ta zuma nan wani cikin wani wani kwaro na shi kadan yinta mutane suna sha suna jin daɗi kashin wani wata dabba kana cewa c'est bon duk barikin kai sai ka ci kashin wata dabba kuma ka ce c'est bon Allahn da ya sa duniya ana samun madara ta fuskar dabbobi ko ta hanyar dabbobi Allahn da ya sa ake samun giya ta fuskar waɗansu itace da ake noma ake tatsa ina fata ana fahimta ta Allahn da ya sa zumuwa sai ta yi sannan ake samu to Allahn nan yana da izinin alahira ya samar da zumuwa ta hanyar da ya gada ba ba sani ko mun fahimta ba an gane ko don haka babu matsala ya ce ta jirimin tahti al'anha wa masakina tayyibatan Allah ya musu wato tattalin masakina an gane ko alkawalin gidaje jam'i ne na almaskanu sai a ce wato masakin ko ba ka bane almanzilu sai a ce mi manazil tayyibatan waɗanda suke tayyiba tsarkakakku daɗaɗa masu kyau waɗanda suke gini ne irin na Allah waɗansu saman waɗansu lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar wa'ada Allah la yukhlifu Allah al-mi'ad ko ba kana bane fi jannati adnin a cikin aljanna ta adnin dawwama abinda ya dawwama iqamatin na dawwama shi yasa ake cewa adana ya'din shine ya tabbata daga nan an ka sanya mu abubuwan da ake haƙowa a ƙarƙashin ƙasa ma'adani domin abubuwa ne waɗanda ba sa gudu suna tabbata a cikin ƙasa sai an fitar da su mun fahimci wannan sai Allah ce mi wa ridwanun min Allah akbar an gane ko shu'ba ya karanta wa ridwanun min Allah yarda ta Allah akbar ita ce mafi girma ai azamu min dalika kullihi ta hidu abinda an ka faɗa yarda Allah ta hi aljanna ko ba ka dan bane wani sai ce to ai an ce wai akwai abinda ya hi aljanna ganin Allah a cikin aljanna ya hi ya fi aljanna ko ba ka nan bane yarda Allah kuma ta fi aljanna domin in babu yarda Allah ba za ka shiga aljanna ba in babu yarda Allah in ta kare fita za ka daga cikin aljanna to amma da Allah ce uhillu lakum ridwani zan tabbatar muku da yardata fala askhatu alaikum abada ba zan yi fushi da ku ba har abada in yarda Allah ta tabbata sun tabbata cikin aljanna dan haka yarda Allah ta hi aljanna nassi ne da alqur'ani ba ni nice ba in baka yarda ba kuma shikenan mun huta sai Allah ce zalika huwa al-fawzul azim wannan shine wato cin rabo ko a ce rabo ne wanda yake al-azim mai girma tsira shine wallahi ka shiga aljanna shine al-fawz daga tsira ko eh faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata satimi faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur an ce lokaci yayi karanta mana wannan aya ta karshe sai mu abin nan ya ayyuhan nabi
ya ayyuhan جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير to almuhimmu wannan ayar ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi jahidil kuffara ka yaki kafirai wal munafiqina da munafiqai waghluz alaihim sannan kuma ka kausasa musu wa ma'wahum jahannam makoma su ita ce wutar jahannama wa bi'sal masir makoma ta yi muni wannan aya ina kira ga masu harda alqur'ani shine irin ta akwai irin ta a cikin suratu at-tahrim ala rama mai hadda qur'ani kai hatara wannan aya ga cikin suratul tauba akwai tamkar irin ta a cikin suratul tahrim ayar da za ta zo bayan su ne za ta bambanta su wata aya sai a samu harafi ya bambanta tsakanin da wata aya kaga babu matsala to wata aya duk ɗaya ne amma abin da zai zo bashi zai bambanta kaga nan ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir yahlifuna billahi ma qalu can kuma ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir daraballahu mathalan lil ladina kafaru imra'atan nuhin wa imra'atan lut nan ya kamata mu dakanta saboda lokaci ya matso abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh